amma kuma koyi wannan masana kan annabi ya gani annabi ne ya wuri shi yasa za a kawo abu a ce a raba wa al'umma matsayin ka na shugaba kuma ɗaya su na shugabanni kare a samun biyar ɗaya a cikin raba wa al'umma sai ka ɗauko biyar ɗaya ta ƙara ya zama a kenan ka ga nan yi wanda aka fi a raba wanda kuma ƙara ko kuma yi haka ne ka ƙara wajen jama'a da yawa ba wallahi wani sai ya ce a yi zalunci tunda ma Allah bai tsira ba ba wanda zai tsira ina wannan aya Allah ya tsira ma kan nan da shi wa kan nan da shi din ba baya yiwa ga annabi ma ko banarin annabi matsayin nan sabawa ko annabawa wanda su matsayin su bai kai su ga malaika ba kuma bai kai su ga malaika ba sai dai a barko in su kwanta barci za a musu wahayi a cikin mabarci kuma an rawa ne akwai waɗanda su kuma matsayin su ya wuce haka suna jin murya a farke zai ji an yi magana amma ba zai koyi magana ba sai kai ka zai ka akwai wanda su kuma matsayin su ya wuce wannan zai ga mala'ika amma a kowa irin ta ɗan adam zai zo su yi magana su ce ni ne mala'ika wani Allah ya aiko ni ayi kaza ayi kaza ayi kaza musamman malaika jibril shi ne wanda Allah yake ne kowa ya kawo sako wannan nabawa ya kafa wannan nabawa goma sha biyu ya kafa wannan nabawa goma hamsin ya kafa wannan nabawa yusufa ya kafa wannan nabawa ibrahim arba'in da biyu ya kafa wannan nabawa ya kafa wannan nabawa dari hukum yang berfaham dengan kita rumah mari dukung anak Allah ini terkait hukum yang dihukum dengan Allah ini adalah yang kuat kalau terhormat anak Allah dapat kita dalam mahur dengan anak mereka apa kuma aku ada ada apa kuma da shi kuma yana ganin mala'ika da kuma mala'ika ta kuma Allah ke يا جبريل الأرض يوم الإسرائي دا مراجي أبا الله له على ما يراه ولقد رآه لي نزلت الأخرى تو kuma ya gani da lokacin da ya fara sauka a wurinsa a wajen hira suke ce masa shekara suke ce mana da bayan wadda Allah ta fara ya ayyana da قل فأنذر أزوج أسراني لأهله وغدا ذاك أنا النبي جماعة النبي وغلالي بكماتا يجنيا يجوغرا با ما أنجنيا أنا بروح في أكاو أبوحبا أروما وليفاتي فأروا بيدي ونا كما فار بنيما كفم أروا وكي يروي سر ونا وكي يروي shi ne wanda ake cewa danniya a ba mutum kuma wani abu masu bani da wanda ake cewa wata siyasa Allah an mun da abubuwan da zama shugaba abin da aka kawo na al'umma da jefe da danni shi ne ake kira mamman Allah kiyaye ya kamata ma kanin da shi ne ne ba bai yi ruwa ga annabi a ce manzon Allah ya yi danniya ya yi magana idan da wani abu na ganima baya yiwuwa amma wa bai na ganin duk mutumin da ya yi danniya ya yi kununu ya ake ma gada yau kiyama shi kiyama ta yi zai zo da abin da ya yi danniya kan na rakatin kiyama zai zo da shi ga a hannunsa ba kowa yana kallon sa Allah kiyaye Allah ya kara shi ma ba shi da zama yake cewa kar da yau ya haɗu da ni alayyar a yana ɗauke da rakumi tana kwakwalwa kuma ya rinka cewa ya manara ka taimake mu zan ce masa ba abin da zan amfana maka ai tun a duniya na faɗa maka cewa wani garin ya ce ma ban da yawan kiyama ki zaka cewa kar da yau ke ya fi a haɗe a hanya al'ala yana yana ɗauke da saniya tana kuka irin na shawun ya rinka cewa ya manara ka taimake mu zan ce ba zan taimake ka ba ai na da sako wani garin ya fi filin kiyama ga shi a hannunka kuma idan an samu su bakin wuta sai hannun shi ya mutu sai abin ya sun ne zai fada wuta sai ya ganga na can ƙasa sai Allah ya ce je ku ɗauki ku kawo sai ya shiga cikin wutan kafin ya je inda abin ya ke shekara da kuma wani ga mala'iku suna duka ga masjidai na tsara ga wasu na harbi ga wuta na na na na azaba haka zai je ya ɗauko abu sai ya fi fitowa zai fito waje a cikin ruwa su san wanda ya zai ba a ce ko ba su ɗauko haka za a yi sai masu azaba suna kiyaye haka da ba mu kiyaye guru kiyaye danniya haka nan mutumin da yake makwabtaka da maƙoci ko na gida ko na gona ko na wani abu sai ka ka canja biko ka ƙara wani a gaba ana yi ko ko gona ko gida ko kamfani ka cire ainihin shaida ka ƙara a gaba to za ta ce iya wasa ya za a naɗo maka tun da bakin ƙasa bakwai har zuwa saman ƙasa za a naɗe sai a ɗora wa mutum a kai da shi ne ta yawon wajen kiyama kuma daga nan kuma ta cikin wata Allah ya kiyaye mu na Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa mun daga ya ci ma bar da yau kiyama duk wanda ya yi gururi ya yi gani ya yi yaudara aka ba shi amana ya ci amana to zai zo da abu da ya yi gani ya ci da ranar kiyama yana da shi da abu a kan rikin wuyarsa sun matuwa fa kuma rufin sannan za a cika wa kowace rai na ta tabbat abu da ta aikata na alfini Allah ya tsaro a kai haka nan kuma wani sarki ne Allah ya kiyaye da haka sun mutuwa fa kuma nafsin ma ta sabat Allah ya kuma kuma ya yi ruwa ba za a cuci ma da ta auna ba Allah ba zai ƙara maka wani abu abin da kuma ya fada ba haka nan kuma Allah ba zai rage maka wani abu cikin abin da ka aikata ba abin da ka aikata shi na ka girba mana da fadila ba da ɗauki ba ba a sa ba fa'ala yi ba wani aya kuma Allah yana cewa farar fara da yake ne muka gani ko na sai na biya ko ko da misalan bayan ga da bayan zarra ka aikata wani abu Allah ya ce wallahi za a zo ne biya amma na abu da zara ya aka da kafa ma ya ta ga wannan yin da ma أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ألك يا رسول الله فتوى أمك أو نتبع أدوار الله يرسوه mutumin da ya bi hanyar neman yardan Allah abin da Allah ya dora miki na farilla yana zuwa sallah lokaci biyar in wata azumi ya kama da shi ake yi yana zumunci da yan uwan na zumunta yana sadaka duk abin da Allah ya ce maka yayi yana aikatawa duk abin da Allah ya hana shi Allah ya ce ya bari ya yi kokari ya bari kullum ina cikin neman yardar Allah tun lokacin wazifa da jira'i lokacin lazimi ya yi zai zama ya yi lazimi kuma ya yi alkawari يا أولي القوم إن الذين يباركون فإنما يباركون الله يجب أن يا أولي القوم لكم ياتي ولو نزل عليك الله فليطيعوه دون يقول يبقى كان سيد في القوم ما أبنى عبادة يدورا وكالك وانا ما دون بني أما يدورا وكالك سوى سيدي يدورا وكالك يبقى القوم سكهات هنوك ita in Allah zai yi bayi ko haka inna ma yi bayi ko na raha yadu la yi ba yi fa man na kafa fa inna ma yi ko ba na su wa man alfa bima ala la la ko la ma na ko ke wannan alƙawari ya tuka gida da gaya wa a wannan wurin yanzu shin dan Allah mutumin da ya bi hanyar neman yardan Allah duk abin da Allah ya ce yanzu yana yi na farilla ne na nafila ne kala wannan mutum zai zama kamar ba da kuma da minan nan zai zama kamar wanda ya dawo lahira da fushi daga wurin Allah ma'ana bai bi Allah a duniya ba abin da Allah ya ce a yi ba zai yi ba abin da Allah ya ce a bar yi bari ya kafa cewa Allah ya kafa cewa Allah Muhammad duk abin da Allah ya ce kar a yi kuma na mafi da Allah ya ce ne guda biyu wannan abin da Allah ya ce a yi yana yi wannan kuma abin da Allah ya ce a bari ya ki bari da Allah za mu zauna za mu zauna ko ‘ya'yanka ne na da ‘ya'ya guda biyu ko guda uku wannan duk abin da kuka ji da saurin ne zai aika duk abin da ya san zai fata maka rai baya yi duk abin da ya san za ka ji daɗi shi ke aikatawa kullum yana gobe kai ina jira da ba su tsoroni zai kwashi kayan sa ya wanke ya goce in ce bane zai zai je ya ce bane a ba shi shi ne ya ce bane ya kawo shi kuma wannan in ka ce ya ce ba zai yi ba in an ce ce bane ya ce ba zai zai yi ba zala wayannan yara guda su zama ya cikin kusurta ko kana da mata guda biyu ga uwar gida ga amarya wannan tana jinka wannan ba ta jinka dan Allah za mu zama daya a wurin ka za mu zama daya ba saboda mai annabi ya ce duk rasu da zuwa ya na hufi man na hasa ire hawo wa hukuman hasa ire ha an gina zuciya ne Allah ya halitta zuciya ne a kan son da ya kyautata maka da kuma kin ne nuna na maka da haka shi ma Allah haka yake wanda ya bi shi wadanda amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah Allah ta ba cikin wanda kuma yake والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يكفيه daga wannan aya Allah yake mana tambayar da ba amsa yake nima ba wato kai da kanka zaka fara Allah Allah ya tsu wanda yake bi hanyar neman yardan Allah zai zama ɗaya da wanda shi kuma zai hanyar saba wa Allah hanyar ilmin Allah za ku zama ɗaya to shi wanda ya ilmin Allah da nan kamarawo jahanna makomansa jahannama ne Allah ya kiyaye wa fi zalmasir lallai makoma ta yi mu a ce mutum ya zo duniya ya rayu a duniya ya samu annabi Muhammad ya samu alƙur'ani ya samu duk abin da Allah ya kamata ya faɗa mana a ce mu yi kaza mu yi kaza shi ya samu duk abin da ya kamata Allah ya ce mu bari mu bari shi ya samu dala mutumin da ya zo duniya ya rayu a haka ya mutu ya je wuta dala kuma da ya zo makoma ya yi mu haka da za mu yi mu duk wurin Allah Allah ya nan nan ne walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad duk abin da ya kamata Allah ya yi masa Allah ya masa fal yadurru insan ila qalamihi inna min sabba thumma min thumma min thumma thumma thumma duk abin da ya kamata Allah ya yi masa duk Allah ya yi masa alam naj'alahu ayni wa lisanan wa shafatayn sai sai ne gaba wa hadaynahu najdayn imma shakaran وإما قصورا ألا يا رجاء يا عمر يا باك الأنكي يا ما إيدو يا ما كني يا ما بباكي يا ما بها يا ما أبا يا ما كل أبن لي كماتا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي فلا تفضل الله معجلا إن أي كل ما جاءني فرقه كل أبن لي كماتا ya yi maka ya baka rayuwa ka zo duniya ka rayu wani ya kai shekara saba'in da wani abu wani tamanin ma da wani abu wani hamsin da wani abu wani talatin da wani abu wani goma sa ka zo duniya ka ji daɗi ka ci wancan ka sha wannan ka zauna a wurin kaza ka auri wannan ka saki wannan ka duk abin da ya kamata ka yi duka Allah ya baka dama kafin duka mutum da ya zo duniya ya samu annabi Muhammad bai ji Allah ba ya cuta karfin ake wajen isa da masiyu lallai makowa ta yi mun alaskiyar ta kusa zuwa darajatun inda ba to halitta kowa ina da irin waɗansu a wurin wa'yansu suna aljanna Allah ya sa mu wa'yansu kuma suna wuta Allah ya kiyaye na ba hu da jatu inda Allah kowa da irin matsayin sa a wurin Allah wani zai mutu idan ka kira Allah ya bar duniya ya dawo rahama wani kuma zai mutu da cikin azabar Allah da kuma wani kuma ya fada da wani yau kai ne haka ba wuta wata da ta da wani kullum duniya kenan rawan yan mata kaga ta gaba ya koma baya ita ba ta kwana na Allah ya rawa wanda ake tsoron su da tsoron kwakwan bayan zama tsoron kwakwan lani sai da kuma wanda kuma da ba kowa ba ya zo kuma a cikin da zuwa jiwo ganin su ma ya wata kasa mata da kuma kowa ba da dalilin gani zai zo wani kusurkiya amma yanzu an nuna fiya zama wani abu to duniya a take yau kai na ta ne ko kuma ruwa ta da ya ka Allah ya ce hukumta wa za su inda Allah yi kokarin zama babu bi Allah idan ka samu rabu Allah to ka samu rama har abada wata ba kare amma ita aljanna nabi ke cewa abin da yake da wannan aljanna bai sanar da abin da ya kare ko zai kare hadi ne biya abada sai ke da kuma Allah ke so mun kan yi ta rubutu wa darajatu inda Allah wallahu basiru bima ya'malu Allah bai gani Allah yana ganin abin da kowa yake aikatawa in ka ga dama ka ga daki oho ko ka yi a waje ma oho sawa'un minkum man asfala qawli wa man jahara wa man huwa bi mustaqbil lil ghayri wa salihu innaha lahu aqibatun min ghayrihi wa min qalbihi ya mazura wa inna lillah kafa wa inna alaykum lahadina kiraman kafiri ne ne ya adamu masu faruwar duk abin da suke aikatawa wurin Allah sai ide ne ko ka bayyana ko ka koye in ka yi aboye ma dama Allah shi ne koye in ka yi asiri ma dama shi ne jini kuwa tsawon wal afiru wal zahiru ne wal ba in ka yi asiri dama Allah shi ne jini in ka yi aboye ma dama shi ne koya haka Allah mu tsoron Allah wallahu basirun bima ya'maluna Allah bai gani ne da abin da kowa yake aikatawa kuma an da malaika Allah ne daukan aikin wani ya ba wani muna ganin alama da sanan jarrabawa na yara makaranta sanan ana ba da hukuma ana ba ana ba da ne da cewa kuka ko ko ba ko ne Allah wanda yake za ka ba wanda da shi ba wanda ya za ba wanda kuma da kuma jiki za ba ta ba ba wa mutum ne ba ta ba لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين wannan aya kuma Allah yana so ya nuna mana ni'ima da baiwa da darajar da yayi mana mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah zai ba bawa ko ne lafiya ne mulki ne shekaru ne kyau ne duk wani ni'ima da Allah ya yi mana a duniya Allah bai taɓa kiran wannan abin da kuma ni'ima ba sai dai kira shi da sunan jarrabawa allazi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyuku ne duk abin da Allah ya baka ba ya baka ne wai ya baka ni'ima ba ne ya baka ne gama ba yanzu wanda aka wasu kuɗi a cikin ba wai su kowa iya rawa ba ne Allah ya baka kuɗi a'a ya ba ku ne ya gwada wanda ba su da kuɗi ba sun kafa ba ne ya sa ba su yi kuɗi ba a'a Allah ya ba su haka ne don ya jarraba ku wanda aka samu ciwo ba wai gajiyawa ba ne a'a an sa ciwon ya dama jarraba wanda aka ba shi lafiya ba wai da dabara ne ko wayo ba a'a an ba shi lafiya ne don a jarraba sai ko da annabawa nuru ala musliman Allah ya ba shi mulkin da yake cewa rabba rabbi haqqi kullahu la yanbaghi ila ahadin min ba'd Allah ya ba shi mulki yana yana mallakan dabbobi yana mallakan mutane yana mallakan tsuntsaye yana mallakan aljanu shi abin kirsa Allah ya ba su ne don ya gwada shi idan muka dubi su ko mu annabi Muhammadu ba ta bayin kwana biyu yau a cikin aljanna na Allah wa ta ba da su kuma ne ga dama daga aljanna abun karatun ma daga can zaru kawa amma ba ta bayin kwana biyu gidan Allah yau a cikin ruwa haka aka yi rayuwa a gidan Allah wani lokaci sai da ta ba ruwan zafi a ta fako da hannu ne sanan mu dubi annabi Musa alaihi salam shi kuma an ba shi ƙarfi budurwa annabi ayyub shi kuma an ba shi ciwo yana ciwo sai ya ce fara bakwai da wata bakwai da da wasu kwanaki saboda ciwo tsutsa yana cin naman jiki amma idan tsutsan ya ya ya gaji ya farfara jiki sai ya sa hannu ya jawo tsutsan sai da wata tsutsan sun nan shi a wurin yana ganin ciwon jarrabawa ne daga kun ji manyan wanne kun ji manyan arabai kun ji manyan tuba to yanzu ba a aina kuma ana so idan misali su ka da lafiya to idan ka ba ka ciwo kada ka jalla lafiya ka zauna kana jira kana jira sai ka ga kana gidan duk da Allah ai ka ban lafiya ka kana guda kuma ciwo da zai wuce ne ka da Allah ban lafiya da ba iya wa Allah ina yanzu za ka yi za ka yi cewa ko ka je wani ne da imanin daɗin da tsira imanin mutum za ku a kowane lokaci Allah ya ya ba ka wani abu jarraba ka Allah yake yi Allah zai karɓa da wata wal hayata da ya buɗe ku mu ayyuka ku a Allah sama wannan aya saboda Allah ya nuna mana mu al'umma manzalla Allah ya mana baiwa Allah ya mana ni'ima sai sai da Allah ya kawo ta akidi yayin rantsuwa لقد من الله حقيقة والله سيد الله يا الله زي زي قلنا قضية على الإمام ومن أصدق من الله حقيقة ويكن ويكن أنا بقية مرة أبوي أما قد الله يا رب ويا رب شكرا إذا الله زي يا رب إلى رب ولا أبوي يا كلام والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والليل إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما نهاها لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا الشمس كبرت لقد جعل الأقوال الأقوال يمكن أما أنت الله زي من الأقوال إنما السوى يا من الأقوال Allah bai rantse da wani halitta ba sai ya rantse da kansa laqad manna Allah haqiqa wallahi Allah ya yi baiwa sai ya yi gawa sai ta ala mu'minin ya yi baiwa ga bayan sa mu'mini mutum alhamdulillah alhamdulillah zaka cewa alhamdulillah zaka cewa alhamdulillah a sai aiko mana manzon Allah mu ne ta zama ko rahama da ni'ima a gare Allah mu gode Allah mu gode Allah mu gode da baka yi mu azaman annabi Musa ba da baka yi mu azaman annabi Nuhu ba da baka yi mu azaman annabi Adam ko annabi Ibrahim da sauran annabawa ba sai da ka tace ka dalje ka tona ka binciko ka sake tacewa ka sake darjewa sannan ka ba mu abin da yake dukkan wani abu a duniya da lafiya shi ne لقد من الله على المؤمنين سيكني إذ بعث فيهم رسولا فإن الله إسرائيل ونبضل منه على الواجب ذكره رسولا ونبضل منه تذكروا فقطنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بيت الله ورفع بعضهم درجات بين الله يكاد إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فإن الله يأيقومنا babban manzo shi ne annabi Muhammad sai ka mina ku yi da cikin ku inda Allah ya rawa ku ko mai ko ku na annabi ko ku na hadisi ko ku na zaki ko ku na kura ko ku na wani abu daban sai Allah sai yi manzon Allah cikin da halitta irin tamu da ido da hanci da hannu da kafa da komai kamar amma da kowa da bashar amma laifin albarka idan ya zo kamar mutum amma ba kamar mutane ba Allah ba ka ba na mutum yana kallon baya yadda ke kallon gaban in ba annabi Muhammadu ba haka da wani haka da wani wani mutum yana zaune a ƙasa amma yana kallon gaban al'adu in ba annabi Muhammadu ba ka taɓa ganin wani mutum ka kama hannunsa Allah ya ce abin ba naci ba ne naci ne yadda za yi ko ba a yi su ba annabi Muhammadu ba ka taɓa ganin wani mutum ya ke kasa ya waka Allah ya ce ba shi ya waka ba wa ma ramaita iz ramaita me ce walakin Allah ba in ba annabi Muhammadu ba na ba samu manzon Allah a cikin mu wallahi wallahi ko ba ko da ba ka da komai ba ka da baki da komai samun kanki ko samun kanka da cikin ka gode Allah dan kiyawa kai wa sabiqun sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im mu ne ga duk ko ba a baya ko zuwa duniya mu ne da ke a fama ko ta tsaro da cikin da kiyawa rai da mu ne da mu ba ta ta gode wuce bila yi sabon wala a zai Allah ya sa jira Allah ya sa mana zuwa wa tsaya ku sai ku sai ku sai ku sai ko ai sai hadiya ku ne ana ana ana tsare ne wala buka da kai an yi wani arabi a zuwa kai kana zuwa ta yalla ko yalla ko kana zuwa Allah ya sa hanya ku sai ku sai sana ba da akwai da Allah ya sa ba Allah ya sa jini ya ba ga mu ba annabawa amma ba ni ma nan duniya sai ka ne ma nan ba nan duniya za ka bari da Allah muna fata Allah ya ra Allah ya raya mu akan manzon Allah Allah ya kace mu akan manzon Allah Allah ya kace mu akan manzon Allah ya kada kada manzon Allah wa alal mu'minina yuzba fi wa umma bil mu'min dalla yace ni yasru alayhi ayat kullum yana karanta mu al'umma ta ayoyin sa al-Qur'ani da aka saukar masa suka tsara faranta maka na ma ta farko ko anni walau bi ara wa yuzakkihim yana kuma tsarkake zuciyoyin su daga barin zunubi kullum manzon Allah zaka ci barka ba ku barka ku barka ba manzon Allah shine babban likita wanda idan ka zo wurin ka kawar amma shi wanda manzon Allah yake warkarwa ba likitan da yake warkar da su ba manzon Allah lala yanzu idan ka je asibiti ka ce wa likita a dokko wallahi abin da yake damu na girman kai ne ina so a bani maganin wanda da ke wannan ya yi sai maka cewa ya amma Muhammad idan ka je asibiti ka ce ka ce wallahi dokko abin da yake damu na da ciwon hasara ina da hasara zai baka magani a sai ka zo yawan zaman ka ka mamala shi ne kullum ayu zakihim sannan ne ويعلمهم الكتاب sannan kuma yana yana koyar da mutane alqur'ani kullum wani hikimata da kuma sunnonin sa yi kaza kuma kaza abu kaza ne kyau ne abu kaza ba kyau kullum in za ka buɗe alqur'ani sai ka ji an ce Allah ya ce kaza can kuma abin da ya ce kaza wa in ka yi min kawo da wani zalimi gobe dama sun ya kasance kafin Allah ya ce ko manzon Allah mutanen maka da sauran mutanen duniya suna cikin mata mata mabayyaniya amma an ko manzon Allah wa kuntum ala tafaquratin minan nar fa qarrun awalam إن الله على كل شيء قدير نقول لا إله إلا هو babban manzon Allah wanda wannan suka da aka yi sai na Hamza manzon Allah har ya koma ga Allah abin yana dawo saboda kusanci da girki da Hamza akwai Abdullah ibn Zubair akwai manyan manyan sahabbai wani kenan wani kenan wasu sahabbai shi ne bayan nan dawo gida su sahabbai suna mamaki ya yanzu ai haka ya faru bayan ga manzon Allah a cikin annabi ma baya nan kafin Allah ya aiko shi Yahudawa in za a tafi yaki suka daga hannu su roƙi Allah albarkar shi Allah ya ba su sa'a a wurin yaki kuma Allah ya ba su amma su ga manzon Allah a cikin su wannan abu ya faru shi ne Allah ke faɗa a wannan aya Allah ya ce ya ku sahabban manzon Allah a wannan mara sababbin musibatun yanzu shin dan wata musiba ta same ku a filin Uhud an karkace ku a cikin musulmin da hada wanda kada a kafa musulai na ku ai kuma kun yi irin wannan abada kuma ai shekara da ya wuce kun kun yi ma kuraitawa kun kace muku wani kenan wani kenan mutum saba'in kun naura wani kenan wani kenan mutum saba'in kun kuma amma har kuna cewa yaya aka yi bawo sai yaya aka yi bawo lallai kun kuwa ne shi ji abubuwan hakan ya faru da faru da wurin Allah bane daga wurin ku kawai ne ina da halaye da yau ba da kawai hatta ya bai da ba hatta ya bai da ba da dan wani abu ya same ka ma a faru da mun na da bani na kuma a faru da sai ya ba abin nan sai wani abu mai kyau ya zo ka samu kuɗi ko lafiya ko wani abu kai abu wurin Allah daga wurin Allah ne amma idan aka san ka yi ba wata kai to ka bar kanka daga wurin ka ne abu ai abin da ya abin da ya faru ba manzo Allah ya ce su akan sunan jabal ruwa ba sai har ku farko ko mun yi garba ko an yi garba a kan ba sun tsaya suka saba shi kuma Allah yana kishin manzo Allah in kana son ganin sunan Allah ko Allah Muhammad ruba ne a bila babban manzo Allah ne wannan ya manzo Allah ne amma da yake kabarin banza a kan wannan Allah yake tabbata ka ya Muhammad alhaba da madana Allah ya bai ina ya jale ya Allah yake tabbata da abi da hadu ma agani an mawalu wa ma qada sayfla nar zakara wa mar'atuhu amanat al-hada fi fiha li hablum min masad da ku bi da kuma manzon Allah kana taba annabi yanzu yanzu nan Allah zai barka mu duba wa rubul mubira ya fi magana banza a kan annabi me Allah ya yi ta daga ce wala ta yi kullu hamladin mani hamladin mata'in binani mata'in da aini me yace mutadin asili fa kullu ba'da zalika keji kuma da zaliki a wurin da kuma ba shi bane a wurin amma saboda an ta ba Allah ya yi kushi karfin da Allah zai yi kuma kuma ya zama ibada kuma ka karanta kuma Allah ya baka lafiya da ku duk mutumin da yake son zaman lafiya to kai shi ga wannan mutum kar ka tsaya da ku kulle ka maka annabi Muhammad ku kulle ka kamana wannan shi mutunci Allah ko ba ban kai ne da shi wuce a gida a gidan ku ne da kai da baban da kuke ko abinci aka yi sai da za a zuwa wa babanka ba ka ba ka na ba ko lalla yanzu fadin da gida yayi wace bane ya san shi ko na aka zo rubawa sai aka zuwa wa ƴaƴan shi na su ya fi nasu zai zama lafiya za a zama lafiya balle a nan kuma mutum yin ne kama amma kar ka ɗauka ka duka turai kamar ka kama kaiwa wanda idan ya bayan Allah ya bayan in yi hana Allah ya hana wanda idan aka taɓa shi Allah yake kaiwa da ka nan ko ga abu a wani mutum biya ta ta amurna Allah amma sai da Allah ya yi muku zaki guda ta wala su ne kuma halali hamadu mata'in min ji manna'in da rafain mu'tadin afirin wa kullin ba'da zalika ne zalim sai da ruwa wani ce mama Muhammadu ya ce an zama da wasu rayoyi daga ubangijinsa ya faɗa mu guda kuma a kaina kama kuma ya danna da su amma ɗaya ne ban yadda ba shi ne ya ce wai bayan haka ne ɗan zina ne haka ne ta ce wani magana da mahaifar ya faɗa gaskiya ne mukira ba shi ya yi gaba ina auren shi amma mutum ne ƙanƙanin gaba zai iya wasu komai na ji tsoron kar ya muku ba ɗa dukiyar da ya zama ya tobarta na yin samuwar gaina kwan raƙuma a bayan buɗe na ba su kai na ya fara magani a nan aka samu wani ka ga mai san shi shege ba ne sai da ne ne sai ne ta abu da ba ta ba sai ne ta kawo zama ya ka kowane asiri shi ne da rufan nan shi ya sa ko manyan gari kace za ka zama mara kunya a gari wallahi sai ka ji a kan da ba ta ba domin sa akwai wani asiri na ka wanda yake koye sai manyan suka sani yan saboninka yan yayyinka da yan ƙarfin da ba sani ba amma in kana saka manya ka sarrafi wani ka sarrafi wani wata rana wallahi wani sai ya faɗa maka abin da ba za ka iya ba kun ga gashi ya taɓa manzon Allah sai da Allah ya koro asirin da bai kamata a ji ba ga shi kuma asirin ya ji mata da biya ba har gobe ana karanta kullum sai an karanta kullum ba da zalika ne sani ta Allah ce kul huwa min indi abduhu abin da ba ku wannan ba dai kowa ba ne zai ku annabi ya ce kar ku yi kunni da ni kenan Allah ya tura lamarin da kuna da nasara akan kafirai kun fara kasa abin da kake kuna koran kuna barin wannan wurin sai Allah ya cire kowa da cikin zuciyar kafirai su suke wuri ka san ku zo faɗa ma abokin gaban ka ya zama yana tsoron ka da gorewa Allah in Allah ya ce tsoron ka sai abokin gaba ka ga amma idan abokin gaban ka har Allah ya sanya maka ruba yana tsoron ka yana ganin kwanjin ka saboda Allah har mutum ya zama a gaban ka ba zai iya magana ba sai da bayan ka tashi na haka ba idan ku yi sa'a wani a gaban ka zai zaje ko ba da zai a gaban ka zai faɗa abin da zai faɗa ba ya da zai na fara mana ke faɗa wasu ba nan surko min inni aw tusiku inna allaha ala kulli shay'in qadir wa shi ala bi shi ko ne akan komai wa ma asabakum yawma al-taqal jam'an fa bi'idhnillah wa liya'lam al-mu'minin wa ma asabakum yawma al-taqal jam'an fa bi'idhnillah wa liya'lam al-mu'minin suna cewa a farko ne wa jama'a ya kuma a wannan nan abin da ya same ku ranan da ya mutu ba jama'a ko ranan da kungiyoyin nan runduna guda biyu rundunar kafiri da kuma rundunar kafiri da suka haɗu abin da ya faru da ku duk da yadda Allah ai mutum ayan bayan Allah ya ce in ya so kuma Allah ne Allah wa ne wa in ya so ba فمن ذا الذي يرزقكم من بعده ما يمسك الله للناس من رحمته فلا ممسك له وما يمسك بعد فلا ممسك له من بعده daga duk abin da ya faru nan da nan Allah inda Allah bai ga dama ba ba za su iya yin komai da ku ba daga Allah ya yi haka ne dan ya nuna muku martabar annabi Muhammad sai cewa Muhammad Allah ya ce Allah ne ya ce in ya yi ku Allah ne ya yi ku وما يكتب عن الهوى إن هو به إلا وحي يوحى haka Allah ya ce wani ya alamar mu'mini kuma Allah ya yi haka ne don ya bayyana ainihin mu'mini na gaskiya ya bayyana mu'mini wanda ya yi imani da Allah ya bayyana munafiki wanda ya zama so ya kuna ka kuwa yi imani da kuma kurubi ko ne zuwa yanzu
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم كتابا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الله الذين نفروا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او انفقوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قول الكفر يوم الايمان تقول لافواههم wallahu a'lam bima yaqulun Allah ya ce ya rasulullah duk abin da yake faru wannan Allah ya yi haka ne wani ya alama allazina nafaqu domin Allah ya bayyana waɗanda suka yi munafiki ya bayyana mu'minai tsantsa ya bayyana munafiqai tsantsa ka gane wani munafiki ne wani munafiki ne amma Allah ya gana ba musulunci zai wa ba ya ci ba komai ba wa'azi ba komai kowa zai juriya amma Allah ya kawo haka ne don abin da tsakanin a tsakuwa da ayago Allah shi ta kira ce ayi kaza a bar kaza Allah yana so ya nuna wannan mu'mini ne wannan munafiki ne haka wani alamar da zai na ku والذين لو لقوا أن أبتدوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله خذوا دقوا دقوا معهم جميع ياكي من جهادي ورقل كرم الخلق أو يدفعوا وخذوا معهم وكوكوا لي وإن أنكا فريد تقضونا وكوكوا ليكم قالوا كذب كيد وغلل لو نعلم بكالا لاتبعنا هذا هو من يأتي ما بعده هذا هو الله munafiki ke ai da mun san yaki za a je da ba za mu zo ba a wani kuma kuma ai da mun san yaki ne na gaske da mun yi don abin da aka yi wajen ke nan sai sa Allah ya kawo uhudu dan a bambance maganar sunan haka ne a cikin zuciya ko kuma a baki ne shi yasa Allah ya ce kuma yawma idin yawma idin na bawo fil iman a wannan rana sun fi kusa da kafirci a kan imani a wannan rana domin suna gani kamar su kawai in sun mutu sun yi asara alhaji ko sun manta cewa katilana su janna katila ku sunna shi mumini idan an kuke su a wurin yaƙi ya tafi aljanna munafiki ko kafiri kuma ya tafi kusa a kiyaye na ba Allah ya ce ya kuma ne wa bi afwayin تقدر تصاب فلا تقدر فلا لا قلت ما ليس في قلوبهم أبدا أكثر مكي وما أكثر والله تبلاي أي أن الله أي ما أي مثل الصيام الآن كما أبوكي ينصب حكبا جل يتي والله أعلم بما يكتبون شو أبو نسيه قوية أنا يا رسولاتنا في الله قوة قوية قوة بينا ونسبه الله سبحانه وتعالى ko ka bayyana ko ka boye duka Allah yana sani Allah ba ku ya auren sa da zahirin da batin duk ɗaya ne a wurin Allah da ka da yawa da ka samu sun da kana ga kuma mu'mini ne mai bin Allah ne mai tsoron Allah ne amma za ga abu da yake koyi kare ba zai so ya kuma ji akwai ma ne cikin ruhi wallahu a'lamu bima yaquluna الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا فاضربوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين waɗannan masu faɗin da Allah ya ce suna faɗin magana a baki abin da baya zo cikin zuciyarsu su ce allazina qalu bi ikhwanihim ku ne waɗanda suka faɗa wa ɗan uwansu ne a gefe suna ce musu wa qalu ku suka zauna a gida ba su bi yakin ba suna faɗa wa wanda suka kuma manzon Allah zuwa wurin yaki law aqauna aina kun magana da kun kuma maganganu da kun tsaya kun bi sanamu ma kukilu da ba kukilu hajjabar mara da wanda ya zauna a gida da wanda ya yi tafiya a kuma da wawa duniya tafiya yana hana mutuwa ne zama a gida ma yana hana mutuwa ne kuma ko wannan magana yanzu akwai da yana duniya su kuma lalata ta fa kuma abu duk tsoron Allah ciwo da rashin ciwo tafiya yaki da zama a gida duk baya hana mutuwa aina ma ta kuma ya haɗu kuma Allah da nisa Allah ta kul ka faɗa muku fadra kuma a nasu kuma fadra in kun ce sun tafi yaƙi ne suka kuma a suke su gidan ku tun ku je wa kanku zuwa ma in kun ku sa jiki da kuma ku gaskiya ne cewa zuwa yaki zai kisa a gudana zai yi zai yi su bi ta wani al'ada Allah ke cewa falakuta idza barakatul qulub wa antum fi ilmin tadhkurun wa la aghna aqrabu ilayhi minkum ولكن لا تكون فلولا ان كنتم غير مدينين لان يديه dan su kuma amana sai kuma zalimi Allah ce me yasa yayin da dan uwanka ko danka ko matanka ko abininka ko malaminka ko wani naka yayin da nan ke gaba kuma ko wannan ido ya kafe lokacin da bakin nan ya tafi fari ne kawai ga gidan ko kai haka da hannu baya gani wakila marra wa zanna annahu kara Allah ce me yasa a wannan lokaci farora in kuntum فغير رب الوقوف وأنت فيه ألوك سنة هو ألوك سنة سيدي قدر هو يزو كنت سنة فجد ليس في قول هنا هنا ما فيه والله هنا الله سلف إني كنت قول الله فيه فصاحة من تجاوه على الله سيدو فسيدو وكان على تقول فتره من أن ننفسكم الروح كتبت إيه فقط ورا in kuma sarkina in kuma sai kuma masu gaskiya ne cewa zama a gida yana yana sa a tsira da wani mutuwa to ba a san mutuwa sai da Allah kuma a kuma yin ba mun innaka bayyitu wa inna bayyitu muna fata Allah ya ba da za mu ba da sai da sai da biyu da kuma Allah ya ba da insha Allah mu ka da yawa mu ka da yawa yau da ya wata da kuma da barka da Allah ta mu ga wannan mu lafiya Allah ta mu ga wannan lafiya bai da Allah ya yi da ba kuma wannan haka Allah ya samu a cikin ibadojin karanta karantar da addu'o'in Allah ya karba mu kuma da ne su kuma da kai da wani mu Allah ya tsare mu wannan zabi ruwayo zafin gari da zafin